الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر بلادي نظرت لطف تعني بها في دائرة عنايتي ونفعت انس ترفعني بها الى اسماء جدك ورئاتي واربط نور تعصني بها والمنتمين الي من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الظالمين ومن شر خلائق أجمعين أما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan majalisi mai tara albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu a da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahirar mu yau juma'a ashirin da biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da bakwai ga watan mayu wato bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya haram ma ya ja mana aya ta talatin da bakwai a cikin suratul bakra inda yake faɗa kamar rautar sarki a a'udhu billahi minash shaitanir rajim فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم معناه Allah subhanahu ayan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi sai annabi adam alayhi salatu wassalam ya riska wasu kalmomi daga wurin ubangijinsa wanda ya amfani da su fataba alayhi shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya karɓa tuban nasa innahu huwa tawwabur rahim domin shi ubangijin nan naka to ya kasance at-tawwabu ne mai karɓar tuba ne ar-rahim kuma mai jin kai ne a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dama da iko inda muka faɗa wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi na fasalaka aro min rabbihi kalimati wa'anna kalmomi ne wasu malamai sun faɗa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wasu malamai sun faɗa wani amma ba haka ba wasu daga cikin malamai sun faɗa cewa annabi adam alaihi salatu wassalam ya yi talaki na tawassuli da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda imamu imamu imamu imamu Najrul Mansur imamu Suyuti wanda shine ya kawo wannan abu ka faɗa hadisin da ya kawo gaba ɗaya da baka to a takaice dai annabi Adam alaihi salatu wassalam ya yi kamun kafa Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa shi ne za Allah subhanahu wata'ala bayan ya yafe masa yanzu shi ne ayar mu ta gaba wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayar gaba
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى يقول نحن منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su ihbitu minha jami'a dukkan ku ku sauka fa in ma ya'tiyakum minni huda idan shiriya na ta zo ta zo muku dan shiriya ta zo muku da gare ni fa man ittaba hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shiriya ta to babu fa man ittaba hudaya duk wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim to babu tsoro a tare da shi wala hum a tare da su wala hum yahzanun sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba malamai suka yi magana akan wannan ayar domin faɗan Allah subhanahu wa ta'ala da yake kun da su min hajaniya annabi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku sauka bayan wannan wurin mutane ne guda biyu da annabi Adamu ne da matarsa na na Hawwa'u domin shi ke nan tun da riga an saukar da shi ko ba haka ba sai malamai suka fara magana akai cewa menene ne me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kundan bitu ba in bitu ba ba yi magana da dalili na mutane guda biyu ba Jidda ya zo a cikin sun kwaha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa qala tibalin ha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yati annakum minni huda man tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa ya zo a cikin suratul suratul qaha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da dalilin mutum guda ɗaya dalilin mutane guda biyu To, sai malamai suka yi magana a kan wannan kamar yadda Ibn Kathir shi ma ya kawo wannan cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa haka cikin sura cewa fa man tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa cewa duk wanda ya bi shirya ta to fala ya dillu ba zai bata ba a nan duniya wala yashqa ba zai zama to shaki a lahira ba ma'ana ba zai zama dauta ba imamu sha'rawi yana magana akan wannan ayar shi ba ya faɗa ya ce dalilin da yasa a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da dalili na- na jam'i plural ba mutane guda biyu ba shine Allah subhanahu wata'ala ya ce kun tahbitu kun tahbitu minha jami'a dukkanin ku sauka kamar yadda a wancan sura kawa kamar yadda imamu ibn kathir shi ma ya kawo qala asbabi na jami'a na farfa yace a wannan wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi Adam ne alaihi salatu wassalam da shi da zuri'arsa da suke tattare da shi a cikinsa. Sura ka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake kun dan hafizu min hajjami'a. dukkaninku da kai da matan naka da zuri'an da da suke tattare da ku gaba daya jira ku sauka me yasa Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da wannan saboda da ni da kai mutuna cewa ba asalin mu daga gidan aljanna muka sauka menene yanzu zai koma da mu gidan aljanna nan shine bin dokokin Allah so da kafa shine yanzu zai koma da mu an zo an gane wannan ko shi na abin da imamu sha'arawi yake magana da wurin shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya amfani da in bi min hajaniya dukkanin ku da kai da matan naka da zuri'an da suke tattare da kai a cikin ka duka ku sauku imamu sha'arawi yake cewa wannan zai ƙara nuna mana kowane ɗaya daga cikin mu kowane ɗaya daga cikin daga cikin mu yana da alaka ɗari bisa ɗari da cikin annabi Adamu alaihi salatu wassalam sai da ka abin da ya masa to yana nan tare da mu ba idan sai mu tsaya abin ma ya ce lakum minni hudan dillam to kuma da ya huda ya fara ya ji wala ya ji kuma man da ya huda ya fara ko kuma alaihi wala hum yadu za ta yi aiki a kan amma in muka saba wa Allah subhanahu wataala to ba zai zama abu mai kyau ba a gare mu imamu sharawi yake cewa wannan shi da Allah subhanahu wataala zai kawo mana to za ta zama to tana jijiyar mu har zuwa tashin kiyama kenan tun daga zamanin annabi adam kan alaihi salatu wassalam har zuwa yau da muke magana har zuwa ƙarshen duniya za ta zama to da mu din ake Imam Sharawi ya ce ba za mu da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul A'raf ba aya ta goma sha ɗaya inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad khalaqnakum mu ne muka halice ku thumma sawwarnakum sannan muka turanta ku sun makunna mala'ika jisjidu da adam sannan muka ce da mala'ika da muka ce da mala'iku su yi wa annabi adam alaihi salatu wassalam sujjada tare ki da tun a wannan lokacin da aka halitta annabi adam alaihi salatu wassalam mu ba an halitte mu an sa mu a cikin tsatso nasa ko kamar yadda da ni da kai yanzu a cikin mu akwai 'ya'yanmu amma an ga jabara daga 'ya'yan sun fito ba ko suna fadowa wala arwa kaga suna fadowa bara da suna fadowa ba yaran da ke jikinka suna nan a jikinka suna nan a jikina yaushe ne za su fito lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara idan mutum ya kwanta da matarsa to daga nan sai ƴaƴan sai daga cikin su ko biyu daga ciki ko yan uku ne sai su fita su sai su fita cikin mahaifa na uwa to lokacin da za su fito ido ya iya ganin su amma yanzu idan an nuna maka wannan matar an ce ita ne tana yi mai yara takwas za ka yi ta mamaki ko ba haka ba me yasa saboda ƴaƴan suna nan a jikin uban suna nan kuma a jikin ta ko domin ne an kowa na wani ya sani da Allah subhanahu wataala yake surar da dan adam da namiji zai fara kwanta ya mace za ta fara kwanta sai a haɗa sai a surar sai a juya shi ko daga nan sai ita developing abin da yake a turanci sai a ta juya shi ana juya shi sun mai kuma mamba sun mai kuma harka sun mai kuma mamba duk da zalika kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya babu sharawi ya fara cewa idan ka kalli suratul suratul baha da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ihtibamin ha jami'a ku biyu ku fita aya ga yazo a cikin suratul baha ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul baha لفرقة قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فرقة هذه وانا فإمام الشعراني يجي سوى اهبطا منها جميعا أنا وانا أتم يسعى الله سبحانه وتعالى أمفعي لا تسمية أولا وانا أكذا تساوليني فأنا وانا أنا أقول واسوى بداية لي da responsibility farkon bihina ne farkon nauyi ne yanzu za a ɗaura wa annabi adamu alaihi salatu wassalam to tunda za a ɗaura masa wasu nauyaye nauyaye da hukunce hukunce to yanzu a fara magana da shi domin a ƙa'ida na hukunci da doka doka da doka da hukunci yana fara aiki ne akan individual musamman an gano wannan doka da umarni yana fara aiki ne akan ɗaiɗaikun mutane ba jam'i gaba ɗaya ba yanzu da gwamnati za ta sa doka misali Allah ya kyauta Allah ya kiyaye gwamnati ce ba ta son kowa ya fito to dokan za ta fara aiki ne akan ɗaiɗaiku ba duka mutane ba ta yaya dokar za ta fara aiki a kan ɗaiɗaiku shi ne gwamnati ta fara sanarwa ba na son daga kowa a waje ni sai na zauna a gida kai ma sai ka zauna a gida wannan sai ya zauna a gida sai dokar ta yi aiki amma idan kika ba muka ce to shi kenan mu ba za mu yi ba dokar ba za ta yi aiki ba idan muka ce kika fi a lokaci ɗaya da za mu fara aiki da dokar za ta yi ba za ta yi saboda ku duka doka tana farawa ne akan afrad akan ɗaiɗaikun mutane sai ta fara hukunta ɗaiɗaikun mutane mutane ɗaiɗaikun sun fara aiki da ita sannan za su zama to ta yi tasiri to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala yake qala bi qawmin hajalita qala bi qawmin tunda yanzu kai annabi Adam alaihi salatu wassalam kai ne jagora to yanzu to kan za su fara aiki da hukunci responsibility ku yanzu ya fara taklifin ya zara ga an daura muku a kai kenan annabi alaihi wa salatu wassalam kamar yadda imamu sha'arawi ya kawo yanzu a nan wurin sai ke tuwa daga nan wurin sai ya zama to annabi adamu alaihi salatu wassalam da matarsa na na hawwa'u za su yi aiki a janibi guda daya shine janibin tabbata imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin aikin da zai mayar da su zuwa gidan aljanna mamu sharawu sai ƙara cewa to daga nan kuma kuma idan ka ƙara kallo kasuwan mutanen zai koma kashi uku akwai annabi adamu alaihi salatu wassalam wanda ke shi annabi Allah akwai matarsa nana hawwa wanda yake wanda yake ita ba annabiya ba ce sannan akwai mutum na uku halitta na uku wanda yake shi ne shi dan mun ga su dawo ko ba su ba babu sharawi mai babu sharawi sai kara cewa idan ka kara kallo kuma daga nan wurin za a kara komawa zuwa gidan na mai san karatu na ke ne kokarwa tana ba guru ne guru ne a gani ko wato wani irin ilimi da yake tarrafi a kwakwalwarta dan baiwa ne bayan ya gama faɗa wannan sai ce idan ka kara kallo kuma za ka kara gani sun kara kasuwa zuwa gidan da shi da matarsa suna fara yin imani shaidan shi kadai yana fara yin shakiyanci saboda haka yanzu su duk abin da za su shi ne su kiyaye dokokin Allah shi kuma shaidan yanzu duk abin da zai yi shi ne ya kawar da su daga bin Allah ya kai su gidan wuta saboda haka ma ya yi rantsuwa shi shaidan yake cewa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شيطان yake gaya ma Allah wannan ba shaitan mun fara ba kan san yasa da yake gaya ma Allah wannan magana yace wallahi Allah na rantsa da girman ka da wayan duk sai na halaka da yan adam haka ya kiyama Allah me yasa yake kiyama Allah wannan maganar saboda ya kama da mana kaga kitan har ya tuwa ku mutanen mu sanin wane ne Allah sosai sanin Allah ne da shaitan ne yasa yake san wannan ba da aka ce yanzu an riga an kala kulbin ha mazmuman marqura aka ce ka ji an koye da an kwace maka albarka an tsire maka shaitan sai ya sunfe da kanshi sai ce rabbi anzurni ila yawmi wa'd yace ya Allah dan Allah kai ka mu kafa kada ka ce azuwa ta ce kiyama Allah ya ce a qala fa innaka min al-munzirin kana daga cikin wanda ba za a kashe su ba har sai zuwa wani lokaci amma ba za su kiyama ba da ke nan da an ba shi wannan garanti ta daga Allah shi ne fara kallo wannan siyar da ce to Allah ba na gaya ma ba ni da dalilin wannan bane da ya shi aka san dalili ko to da uku yannahu ajma'in Allah duk sai na halaka da su Allah ba na gaya maka sun mana yannahu min bayni aydihim Allah zan zo musu ta gaba wa min khalfihim yace Allah zan zo musu ta baya wa an aymanihim zan zo musu ta dama wa an shama'ili mai yace Allah zan zo musu hau duka sai na yi kokarin fasar da su kai Allah ba bari na gaya maka kuma la'abtu janna lahu siratal mustaqim kan zo in tsaya a tsakiyar hanyar da za su gidan aljanna bayan ya gaya mun ya zo mu dan wannan sai ya tuno ba daga cikin bayan Allah akwai wanda wane mutum sai ya ce illa ibadaka min umul mukhlasin sai dai bayanka masu ɗan tsayari da taka ɗan masu aiki don Allah su ne kawai ba zan samu nasara a kansu amma gama gari haɓa malam da na wurga mai ɗaya daga cikin tarko na zan gama da shi Allah la ilaha illallah kalla a shi idan ma yana da wasu tarko da yake ɗana malamai suka ce daga cikin tarko da shi da yake amfani da shi tarkon da in ya ɗana da kyar mutane suke tsallakewa ko da ko mutum malami ne na daya kan kora kudi kudi kudi ana gaba ta malam za ka iya ganin malami ya gama wa Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ce kaza kaza kaza kaza da an tuwo mai da wani sako na kuɗi malam sai ka ji murus shiru malam ya ji shiwa kuma kudin ba na shi bane zai yi wani ce ya raba wa mutane ne amma sabon ya biyo ta hannun shi kawai sai sai da kunko ko juma'a biyu da suka wuce wani malamin da yake faɗa a gaban shi wani babban mutum ya ɗauko wanda na kudu naira dubu ku da ɗau naira dubu da sai aka miƙa wa wannan malamin sai aka ce da kai da jama'anka kuraba kowa ya ji ala yawa ko wannan malamin ba babban malami ne yana daga cikin yan kwamitin ma wani masallaci a Abuja kawai sai yasa allo kawai sai girgo guda goma fis fis fis kawai sai wani da ya ce wani bayan ga shi nan kai ma ka je ka je malami duk wanda ya saurara tafsirin ya ji abin da shi ya faɗa duk wanda ya saurara tafsirin ya ji abin da ya faɗa a gaban shi aka miko kudin aka ce ma labarin gashi da kai da al'umma da kai da jama'a ka brava yana da sauran kawai sai ya tis tis ya kirgo guda goma kawai sai ya nika wani bayan kuke sai ma ga shi to ya ce kawai kin da Allah ya wannan mutum ba kana ga mutane ba sai ka kai mutum amma sai ya biya wannan a lahira sai ya biya ai ba shi ya ce ma ba akwai bambanci tsakanin wannan naka ne wannan kuma na mutane ne akwai bambanci duk lokacin da aka ce maka wannan naka ne ko naka ne amma aka ce wannan da kai da al'ummar ka to da kai da al'ummar ka ne ake so ku raba sannan akwai adalci a baka abu guda ɗari ka rike ta tsakin ka tafi goma ka ce sauran al'ummar ka su raba to tarkon shi da farko ke matsalar to malami bai tsallake ba ya tare da wanda ba malami ba ko ai abu da ke halakar warke ko to yawa abin ya ga mana wanda ba malami bai ce ce wanda ba malami ba kuma an ba shi kudi ya raba sai ya ce ma sauran da Allah kama ruwa to da ya haka shi kenan ba za a ƙara ganin shi ba to wannan shi ne tarkon shi da farko da yake wurga wa mutane sai dai kun mutane ne ke tsallake Allah ina tabbatar maka da wannan tarkon shaitan da ke shi ne mace mace wannan gara mana sosai shaitan ko sai su goma kamar jirgin wani nan na wani kake gani mana a'a a cikin wani da sauki a kenan duk rawani da kake gani na malami ko wani tsakka da murya ko wani tsakka wando malami ko ke mu ina da shekan ya ɗana mai tarko a kan mace wallahi sai in Allah ya fi wannan mutumin da rabu malamai nawa ne aka kama su yi lalata da matan mutane malamai nau'a kawa sun yi lalata da ɗaliban a jami'a ne ko ko a islamiyyu masani ba wasu wannan jami'o'in ba zama kama mu da aka yi na a rediyo gwamna ba ya ce a kore kowa ya ko ko ba na ma ya ta aka yi an kama gwamna ya ce a kore shi har abara ba zai kara yaki da su ba to haka a islamiyyu ba sai ka ga an kama wani malami da matan aure ba an kama malami yana lalata da ɗaliba ba wani ba a kama shi ba sai dai ya bayyana kawai abun kunya sosai na san abin da nake faɗa me ya kawo wannan shedan da ya yi mana tarkon shedan ne dama ba an faɗa ba ko abin da manzala sun fara suna da ya zo a cikin mutar da hadisi ko cewa idan wata ta zo zo to tana dokowa ne da tsufan shiga idan ta juya baya tana juya baya ne da tura na shiga da ka taho sai shekan ya fara turan ta maka kamar dukkan ta kan kowa to wanda ya la ilaha illallah haka na goya ba la ilaha illallah Allah Allah ya halitta sai ka sai ba sai ka ce mai kallama ki cikin ta gani kuma na gani ne akwai na shanu ko ba da yake cewa ba akwai na shanu ne ah sannan ka kira ni da ka kuma ka sanda da ta tura kuma ta wuce ka sai sai ta ya kara ce maka kalli baya ka ba ka gani kuma to sai ka mutu ko ba haka ba tarkon shi dan da yake ɗaiɗaikun mutane ne shekan zai tana musu tarku da mace su iya tsallake ina tabbatar maka da wannan ɗaiɗaikun mutane ne Allah mutu ba Allah ya yafe sharfar shekan nan shi ne san rai da san zuciya idan shekan ya jarraba ka a wannan suke ga ka tsallake an jarrabta ka a kuɗi ka tsallake an jarrabta ka a wasu ka tsallake to sai ya jarrabta ka da san rai sarrai kanan zai dillo maka da dai wane ya ci gaba kuma ya samu haka za ka mutum ya faɗa ai sarrai ne za a kawo takarda na a ɗauki matasa aiki a ce ga shi nan an ba su slot guda uku ko biyar ya kawo ma ko a kawo matasa aiki idan ya duba ya ga cikin yaran shi ba wanda zai iya amfana da abin sai ya daga filo kawai sai ya aiki sai sai ya yi tsara dan Allah baya faruwa ko yana faruwa da ni yana faruwa sosai sai mutum ya mutu ya zo a cikin takardun sai ka ga a shi ma an kawo kaza a shi an kawo kaza to wannan yana daga cikin tarko da shi zai yake kaddanawa ya ta afkar da mutane mutane na halaka to yanzu shi shedan zai yi yaya zai kifar da wayannan mutanen daga barin samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ya riga ya ga ya ce fa in ma ya'tinnakum minni huda idan shiriya ta zo mini ta zo muku daga gare ni shike mutum ya riga ya tsira in ya bi wannan shirya in mutum ya bi bin wannan shirya ba inda zai je wannan shirya kamar yadda Imam Sha'rawi ya kawo yace tana zuwa da ma'anoni a cikin Al-Qur'ani mai girma shiryar nan tana zuwa da ma'ana dilala على الخير هو الدلالة على الخير أنو سجى مثل أبين دهيا أي كتاب زي زمان تو مسا الهي كما هو على وانا كوكو يزو يزمان تو الدلالة على طريق الموصولة للخير حين الدقيقة كبيرة لا تفعل لكي أكل الهي ما مش عراوي سي شيء بند وانا أقول إيه يتي وأولاك هدى وهو الإعانة على الإيمان wancan kaga zai shiryar da kai ne kan abin alheri to wannan imamu sharafu sai ce ko ko ya taimake ka akan imani a wancan in ka yi daga kaza za ka samu ala ka samu lada in ka yi daga kaza za ka samu lada wannan ko abin yaya imanin ka zai ƙara karfafa yaya imanin kama abin da kuke kira yan boko strength imanin ka ya ƙara zama cewa very strength ƙarfi yace to duka Allah subhanahu wata'ala yana yi mafawa akwai wanda Allah subhanahu wata'ala zai shige da shi kan ayyukan alheri akwai wanda Allah subhanahu wata'ala zai shige da shi abin da imaninsa zai ƙara ƙarfi ne Maulana Profesa Ibrahim Ahmad Makari Allah subhanahu wata'ala ya kara masa lafiyar imani yake cewa kamar mutum ne yana son ya zo kafancan yake son ya zo kafancan ya kamo hanya an gaya masa hanyar gabancen tana kudancin Kaduna ne. Sai ya kamo hanya a moto bai taɓa zuwa ba. Sai ya rika gani ana rubutawa kilomita kaza su kabanta ko ba ka ce sawa ba kilomita kaza su kabanta kaga zai rika bi. Ko wannan dilala ne ana sai. Ana shiryar da kai ne ai akan inda za ka yi ko ba haka ba. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake shirya ne na farko wannan ga na in kan wannan za ka je aljanna in kai wannan za ka je aljanna in kai wannan za ka je aljanna za ka ga hanyar tana nan da yawa ko za ka ce za ka ce in kai sallah aljanna in kai azumi aljanna in kai wannan aljanna in kai wannan kaza to ita kuma wancan al-i'ana huda shirya wanziyarwa da ma'anar al-i'ana ala iman ita kamar wallahi ma'ana sai daga can Kaduna kana son ka zo ka banta ina son ka zo ka banta ga ku ban san hanyar ba kawai sai aka yi dace ga arma yawo ya zo Kaduna da ai da ban za ka banta zan zo mu sai ya kama hannunsa za a ga yana wani kalle kalle a hanya yanzu saboda akwai wanda ya san har wurin har hanyar to shi ne lissafo min ta'ala yake ce maka inna alaina sabila in ba shakiran ma in ba kafira kowane ɗan adam mun shirya da shi hanyoyi guda biyu hanya ta farko ga fana in ka bi ta kai sai aljanna hanya ta biyu in ka bi ta gidan wahala za ka kai zaɓen ma inda zaɓen ma kanka inda za ka yi Imam Sharawi yace baka ji Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce wallazina tajawza lahum hudan wa atahum taqwa to kaga wannan ayat ita take magana akan al'ana ala iman wannan zo da ma'anar al-huda magani ba wallazina tadawza lahum hudan wa atahum taqwa ba a wannan aya Allah subhanahu wataala yana magana ne akan al-dilala ala tariqil khair shiriya akan akan alheri sai sai yace kamar yace da hudaya fala qawmun alaihim wala hum yahzanun Imam Tirmidhi ya kawo a cikin littafin sa Allah ya saka masa alheri yake cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da Annabi Adam alaihi salatu wassalam zuwa duniya shekan sai ya murewa dabbobin daji kunne akan cewa kar su yadda su yi wa ɗan adam biyayya kar su yadda su yi tafi ga ɗan adam kawai su gama da ɗan adam to amma kan gaba akan wannan hurewa wanda ya fi jin magana shine kare me yasa kare ya fi zaman cewa shi ne kan gaba wurin cin wannan magana kamar yadda imamu sha'arawi ya kawo ya ce saboda shi kare yana rayuwa da ɗan adam ne da ba duk wanda kaga ya ne daji ya haɗa daji wurin zaman kare wurin ba wurin zaman kare za ki ko ba yadda zai dauka ka ce wai za ka tsira ko sai dai wani kariya na Allah su da bisa su yin wa'annan ba ɗin da ake kira da larabci ko ba yadda za su gangara ka ce wai za ka sai dai wani kariya na Allah to wanda shekan ya fi samun kan gaba a cikin su shi ne kai da ya makare wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya gaya wa annabi Adam alaihi salatu wassalam ya shafa kan wannan karam dan ya shafa wannan karam kan shi to wannan mutuban da shi kai yayi musu ko yayi mai mutuban za ta kwanci shi ke nan da wani wani ya sako sunan shi ma sai ya taɓa wannan kankara shi ke nan sai hudu ya zama su kafin ba ku za mu ce kafin ce gaba ɗaya sai hudu ba ya zama su ta yi sanyi shi ne idan ka lura kamar yadda imamu sharawi ke kawo duk lokacin da kare ya fara kallon ka ka shigo gidansu to abin farko da zai fara yi maka shine mene haushi zai fara koranta da fasattakanka domin kuɗi ballan da shi yi maka da babu jituwa tsakaninsa da shi to a lokaci da yamma idan har Allah subhanahu wata'ala zai taimake ka ka rage mako kusa da kai har ka iya taɓa kai shi ke na wannan abin da zai daina shi ko mai gidan shi ya zo wurin ya taɓa kai shi ko ya ce kai kai mutu mutu mutu ko yawa gani masu kan riga kan gani da ya kawai ya ce gidan mutu mutu za ka ran kuma yanar me yasa saboda wannan hudu ba shi kuma shafan nan da annabi adam wa alaihi salatu wassalam yayi masa shi kuma zai tsaya da Allah subhanahu wataala ya tsayyare wannan tarin maimakon ya zama to abokin gaba ga dan adam sai ya zama to mai gadin dan adam kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah subhanahu wataala yake cewa hakika lalle mun karrama dan adam mun mutunta shi mun daraja shi mun fifita shi akan tudu kamar yadda muka fifita shi akan ruwa muka fifita shi akan dukkanin sauran halittu girmamawa dukkanin wani abu in dai ba dan adam bane to dan adam ya bi dan adam zai iya sarrafa shi ko dan adam zai iya sarrafa shi har wannan zaki da kake gani ana tsoro yanzu dan adam ya kai matsayin da wasa yake yi da zaki ko ba wasa da zaki wasa ake yi da zaki ballantana kuma kura ko da fara'aun an maganin fitsari ake yi da ita fitsarin zance na yara sau da ake yi to sai mai ne su kiran dabbobin da ake tsoro da dami sa ko an gama da ita dama su da an gama da zaki a ruwa abin da aka fi tsoro shine shark wannan babban kifin mai haɗe mutane yanzu dan adam ya koma an wasa yake yi da shi a ruwa abin yana daga cikin abin da ake tsoro dori na ruwa ko yanzu wasa ake dori na ruwa kasashen turawa a nan kasar hausa abin da ake tsoro a ruwa kada yanzu kada ma sannan maganin gargajiya ake ne ba na dore mata baki ba na dore mata baki to wannan ya nuna maka maganar Allah wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafsila fa imma yati lahum minni huda idan shi yara ta zo aka ce al-huda a nan wurin da ake magana da Annabi Adam alaihi salatu wassalam ana magana kan annabta amma akan wanda yake ba ba annabi ba akan mu sauran yayan ɗan adam to ana magana akan shari'o'i na Allah da kullum yankum ja'alnakum shir'atan wa min hada kowane daga cikin mutanen da suka gabata kowa an bashi annabtar da shari'an da yake aiki da ita shari'ar mutanen annabi Musa ba irin da muke kai aiki da ita ba ko shari'ar mutanen annabi Isa ba kan da muke aiki ba ko ba haka ba tare cewa wa'annan shari'o'in na annabi Musa an saba a cikin Al-Qur'ani ko wannan abu da kuke karantawa da ake cewa a Bible Ten Commandments ko wannan Ten Commandments din shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka a cikin fadar sa wannan wajen sarki sun lara قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أقوى أحسن آية. وأنا أقول لكم أنا من عند أجل an gani ko to haka nan abin da ya zo a cikin zuban annabi isa shi ma duka an haɗa mana an bamu shi yasa qur'ani sai ya zamanto da gaba kan dukkanin wa'annan addinan da baki daya har ila yau fadar Allah subhanahu wata'ala ayar da yake lilli inji imamu sha'arawi yake ishara ne akan cewa ba ɗan adam bane yake halittar ayyukansa ko ka san akwai wanda ake kira da suna yan kadariya ko wane ne yan kadariya yan kadariya wasu kungiyoyi ne ko ɗaya daga cikin kungiyoyi ne da aka yi a cikin addinin musulunci wanda suke kan bata su ne wanda suke cewa Allah subhanahu wata'ala wa shi ya halitta wajen amma ba shi ya halitta aikin da mutum zai aikata ba sun taɓa wuta da cewa wai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto bawa zai aikata aiki sannan kuma a ce za a sa shi a wuta to ya nuna Allah azzalimi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ce da kanka da kika da imani ka ji da kai duk wanda suke da fahimta wai a ya za a yi a ce Allah ya halicce ka kuma shi ya halicci aikin ka ya kaddara mata za ka aikata aikin ka tajiya ko ka yi zina ko ya yi zina bar na gyara ko ya yi zina sannan ya mutu ya zo da ida kuma a sa shi a wuta in aka yi haka an yi zalunci waye ya zalunci bai Allah ne ya zalunci ka ga wanda rashin hankali ne to a nan wurin cewa minni ya nuna cewa ba mutum bane yake halittar aikin sa a'a da ba Allah ya faɗa cikin alƙur'an wallahu khalaqakum ba gano ayan ba wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da ayyukan da kuka da kuke aikatawa da sai dai mene Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum kiwi Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum cikakken yanki tunda ya riga ya shigar da kai cewa in ka bi hanyar dama aljanna in mutum ya bi hanyar hagu wuta kuma da za ka barka da wannan zaɓin kawai Allah ya fi mana a fahiyar sai imamu sha'arawi yake cewa fahim ma ya taimaka jirgin wurin famanin tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun imamu sha'arawi yake to ga an fara kiran sallah ko imamu sha'arawi yake famanin tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda ya bi shiriya ta babu tsoro a gare shi sannan babu bakin ciki tare da shi mabsharawu sai ya ce wannan zai kara fito mana da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a fili cewa idan mutum ya bi dokokin Allah ba shi ba fargaba ne amma idan mutum ya bin dokokin Allah dole fargaba za ta kama shi yace kamar doka ne a ƙasa a sa doka a ƙasa sai a ce kada kowa ya aikata kaza to wanda ya aikata wannan kaza za a ga ba shi cikin natsuwa kamar misali bari ne misali da abin da mutane za su gane gwamnati tarayya ko gwamnati a kowace ƙasa tana hana yadda al-muqaddarat ababen da ke bugarwa ababen da ke maye ababen da ke sa maye ba ba gaskiya ne ababen da ke sa maye mukaddara Allah ya tsare Allah ya kare a ce ina sana'a wiwi ya kake gani za ka ga jami'an tsaron da shigo layi kafin mutum babu natsuwa tare da shi ko me yasa lokacin babu natsuwa tare da shi saboda bai kiyaye dokokin kasa ba amma kai da ba ka mu'amala ba ka ta'ammuli da miyagun kwayoyi za ka kai ba ka suna ba wucewa ba wacce ka musu hannu ba ruwanka amma shi wanda yake ta'ammuli da miyagun kwayoyin za ka ga ya shiga damuwa zai shiga damuwa da tsarin ya ga an fara kaiwa da komowa a kan unguwan ana ƙoƙarin kamo masu laifi to haka imamu shawara yake faɗa yake cewa shi wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ko da kafa za ka tarar da shi ba shi da wani damuwa wala hum yahzanun ba kuma zai zama yana cikin bakin ciki ba yace akwai bambanci tsakanin damuwa da kuma raki ko ya ce idan mutum ya zama to yana rayu abu kaɗan ya same ka ni bai neman an dare kaza kaza kaza ga kani nan na girme shi ba amma ya bi ni kuɗi kaza eh eh ya ce wannan mutum yana cikin ƙaran Allah ke nan wurin mutane cewa ga ta an haife su a gida ɗaya amma kare shi ya bi shi kuɗi to wannan wanda kake kai kake gaya ma zai yi ma Allah wani abu ne ba abin da zai yi ma Allah to da kai karar da kake yi ma na banza ne na banza ne imam shawawi ya ce amma ba laifi ba ne mutum in abin damuwa ya same shi ya nuna damuwa tare da neman ladan saurin Allah ya ce me ya dalili na rafa wannan ya ce sani da abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya rasu sai da Ibrahim ko karamin yaro haka sai ya rasu da zara sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa kalmomi wanda kalmomin suke da tasiri sosai akan dukkanin mai imani yaron manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama ya rasu wanda ake nuna mana yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da tausayi da kuma yanayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya da yaron na ya rasu sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hawa da wanda ga cikin sahabbai sai yake cewa da za a sallallahu alaihi wasallam hadda kai an maka rasuwa kana yin kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake a'a ba wai ina yin kuka ba ne akan wai dan na rasa wannan yara a ina yin kuka ne saboda rabuwa da shi kuma wannan rahma ce Allah subhanahu wataala yake sawa a zukatan bayansa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa wayannan kalmomin yake cewa inda la'ayna tajma lalle idaniya za ta rika zubar da hawaye wal qalbu yahzin zuciya kuma za ta yi bakin ciki ta rabu da abin su saba ko wala naqulu illa ma yarda rabbuna ba za mu faɗa komai ba sai abin da ubangijin mu zai ƙara yarda da mu wa illa bi shirafika ya ibrahim la mahzun yace lalle mu kai je ya ibrahim kan rabuwa da kai lalle kan muna cikin damuwa da mutum to amma ba za mu faɗa wata magana da za ta zamanto abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fishi da mu wannan shine abin da Imam Sharawi yake faɗa cewa babu laifi in abu ya same ka ka nuna damuwa kai amma kar ka faɗa maganar da zai fitar da kai cikin musulunci ko ko mutum ya zo yana yaga rigarsa ko yana kurjima kasa na shiga uku na lalace wa zai biya mun kuɗin makaranta wa zai biya mun kuɗin haya kaza kaza a musulunci baya sanar nan kuma za mu tsaya sai lokaci ya riga yayi abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana nan wani zali wa sabu alaihi ina akwai tambayoyi ɗaya biyu sai mu an sa in babu za mu fara salam eh inna lillahi dan wani da bayan yana magana akan cewa kamar wani da ake ba su small su bai wa al'ummar su maimakon su zo su rarraba wa mutanen sai kuma su koma suna siyarwa wannan zalunci ne yayi zalunci ne dukiyar al'umma ne wannan haƙƙin al'umma ne kake siyarwa ne to tun da kokan siyar da haƙƙin al'umma ai ba za ka sha ba lafiya ina na na ai wannan su an ba da ne ka nemo wanda ya fi dacewa da wannan abu ina ganin haka ne ba rasu wasu nan da ce ga wa'annan a nemo wanda ya fi dacewa da wannan matsayin ko wanda zai iya wannan abun a cikin al'umma wa'annan wa'anda za ka siyar ma din ba lalle bane su da zaman su sun cancanci wannan abu saboda ka duk wanda ya haka Allah subhanahu wataala zai hukunta shi ko wane ne ko wane ne Allah ya ce mana
wanda suke bayarwa a condition cewa kamar ka ci kan dai ka sabi da
kaga wannan abu ya zama joki da kenan wai akwai wanda in an ba shi slot din zai kawo maka sai shi to gashi aiki ne wannan to amma duk bayan wannan abu yana kan kan shi goma zalunci ne shi ba zalunci ne shi da kuma wani ne wannan ba shi da aiki ba dan da zaka daura mai sanadin cewa kuma duk bayan wata biyu ko wata uku ya kawo maka duk shi da kuma wani ne shi ne aikin manzara sallallahu alaihi wasallam yake ba cikin hadisin da ka hada ce wa akul ako wa akul abwal wa akul abwal wa akul bi shabaha da shi da kifi malami alari ne ba wannan ko kullu muslim ala muslim haram damuhu wa irru wa maluhu shi ne ai baya halatta baya halatta dan ka taimaki mutum ka shi wata kuma ya kawo maka kuma shiga ba da wani abu ya kawo maka dubu hamsin babu kyau wannan haramun Allah ya ce mana Allah ya ce mana dan wara sai ya tambaya dan wani da magana kan hukuncin fitar da zakkan da kai ko zakkan kolo da ake faɗa din nan wannan mana karatu yawa masu lafiya Allah ya saka da ni sai mutum ya a ma'auninsa da zai auna zakar da kai ko zakar goro na iyalansa gaba ɗaya har da shi mudu ashirin ne to zai iya ba da mudu talatin ko mudu arba'in ya halatta za ka bayar lillazina hasanu muslim wa ziyada in kai haka ma Allah subhanahu wataala zai kara maka lada ne a kai Allah zai kara maka lada ai wannan an faɗa ne a matakin imani to amma wanda ya kara kaga ya je mataki na insani ka san mataki na musulunci ya mataki uku ne akwai al-iman akwai al-islam akwai al-iman sannan akwai al-ihsan ko musulunci imani ihsan to wannan ba da zancen nan a wannan ma'auni kowane mutum ya mu kowane mutum ya saki ɗaya ko kowane mutum ya saki ɗaya to a mataki na al-imani in kai ka bayar da kowane mutum sai ka bayar da saki biyu kaga mataki na al-ihsan yayi haka tabbata da alheri a ana son ka auna mana tabbatar gari ya ka tace abin da yake wajibin kai wannan kuma shi ta kawo kai yawa ran kai dai masha Allah masha Allah wannan wa kamar ina tambaya ko to ran kuma salam bitin da dan wani na magana ga wani
Allah wai kamar yadda ɗalibi malam yana faɗa masa daɗi ba da mafi kuke kasu yi ba a masallaci kamar ko kula ne kun tuna ba su da masallaci da kasu
to akwai wurin da ake yin sallah a nan guda ana tsar zuwa su haka sai a shiga wurin sai a yi sallah to gaskiya ana kan yi tikafi a masallaci idan an jama mace ba yadda za a yi babu masallaci a wurin to domin neman lada din sai a samu wani wuri wanda mutane za su zauna a wurin su yi tikafin nan wanda zai zama to kuma suna samun sallah da shi yau kuma sai shi kadai ya shiga gida ya yi kadai sura sai sai yan wasu mutane suna kama dakin wani sai ya zama to nan ne wurin da za a yi tikafi dan kuma yana hakuri suna akwai dakin yan uwa mana wanda za a iya shiga sai a a zauna a wurin aiki su kafi ko sai a kan mutum ya zo a gida domin kana yi a gida ba kan da za ta iya kawo maka cikin ko dan zo ka yi dama kan ka sauki a kan ko kada ina za maka cikin da lamari ya ba ko ba haka ba za ku kada ka ɗaukar da rubutu da fira to sai a samu wani wuri wanda zai zama to an keɓe ne daga sai Allah shi da amfani da shi a cikin masallaci wani ba zai zo ya dauke ka da sujudu ba ko fira kuma mutum zai samu damar da garkuwa da yin ibada ba tare da wani ya tsinke masa ba an ga ko dai ba sai a ji ba ko to da ko wani yana aiki ba ta kara ba kunna ko ba haka ba za ka kunna sannan za a yi baki baki ba zo a gaita a gaita a gaita ba ko sai a ce ya fi mu da zo ka ga za ka lalle wakance ko ba zai zuwa a ranar ba ma kana nuna wurin da aka kece ba ta koya bi da gaba ba da ko to shi yasa aka kece da samu wani aka ce ku ke ko da ake wani yaro ne maka shi a a wuce ta ne koma ɗakin sauran samari ko kuma da wannan wurin na nan kwana goma nan ko maka masu haka to a
ba da irin wannan ma'auni wanda ake auna da da kafin da kai eh zan duba wani dudu ne ko dai na na nemo wannan ne an fito a nemo wancan nan yan an duba an duba bayan da za a yi a kama mutum bane mai bane mai cin hannu ba mai tafsir da hannu ba ba ko mai tafsir da hannu an gaban nawa a kama mutum da wasu sai ya cika hannu guda ɗaya shi ne cika hannu da guda ɗaya sai kuma wannan shi ne musulmai a sai a kama in ya cika hannu ko hudu to an kama na mutum da yake haka a duba kafin a hannu kala kala ne akwai wanda hannun sa babba ne akwai wani hannun sa dan karami mutum a babu wanda yake tsakanin yawwa haka an yi adam shi kan ba a fashe shi ba shi kuma ba a fashe Allah ba an yi tsakiya kuma ya ke ke kuma haka ba yawwa kenan sai a baya ana kuma ba wanda yake mabukaci an gani ko sai a duba a gani a wannan daren wane ne ba shi da karfi to wanda ba shi da karfin nan shi za a kai ma eh shi za a kai ma ya ba shi hikima ya yi sallah cikin jin daɗi da walwala ko da misali kamar yaya ne ba da ko ko wani wanda na fita da kasu ya wanda yana kusa da kai wanda bai da abinci shi za ka ba wanda bai da karfi ko da ko shi ma ya bayar eh za a iya bashi sai a bashi ko a kawo wani dabci ruwa ruwa a kai mata ita ma bai sallah cikin nan kana sako oh masha Allah masha Allah na'am bismillah mutum yana da yara goma ha wani da ya a wa'inda yaran wanda ba sa tare da kai ai hakin ce da su ba yana wuyan ka bane ko ko kana aika musu da kuɗi kyau yawwa to yanzu da ina da yara yara na sai suna wurin kawuna ai kawuna tun da shi yake ciyar da su yanzu shi zai ciyar shi zai ba da bukan gonar su daga san da suka bar gidana ba ni nake ciyar da su ba kawuna da yake ciyar da su yanzu shi ne zai ciyar da bukan gonar ni da nake nan da ya sauran yara da suke nan guda shida suna kasar guda hudu ne ba sa nan wanda suke nan guda shida da ni ne zan fitar musu in ina ciyar da mamana ni ne zan fitar da mamana in ina ciyar da kanni na ai ba dana bane in ina ciyar da kanni ne nake ciyar da shi ni zan zama mutum da kanko ne to duk wanda yake karkashin da kai kake ciyar da shi to da kanko nan a nawiyar kai amma da ya wuce sai magana ko idan ba musulmi bane ba za ka ce dama wanda ba musulmi ba ba da ba a ko shi wannan baya shari'a ba ta daura nauyin sa kai amma in dai musulmi ne ko da yau ne aka haife shi ana gobe sallah to sai an fitar masa eh haka abin ne Allah ya ce masa to idan kana da mata kuma ba ta na ga da ita ko babu ke babu da babu da kan gona akai akai kana illa arro Allah ya ce mana amma in ya zama to kuma saki ne wanda za ta dawo ba za ta ta yi hijja ko za ta yi hijja a ci ko za a tsara da tunda hanyar tsara hijja za ta fiye da ita ko Allah ya ce mana ina gana abin da za mu yi ɗauka kenan saboda lokaci ya riga ya kai abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya bada lada wannan muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gari namu na kafancin Allah kara zaune da shi lafiya Allah kara zaune da shi lafiya dukkanin abin da yake zai taso hanyar ta hankalin mutane dare ko rana Allah ya tsare mana da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaran mu suka nuna Allah ya kara zaune mana da lafiya abubuwan da ke faruwa na rashin jin daɗi Allah ya kawo mana kafin sanar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasar Najeriya muna kowace da manzon Allah Allah ya kara zaman lafiya Allah ya kara zaman lafiya dukkanin abin da zai tada hankalin al'umma a cikin kasan Allah ya dauke da al'umma dan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu mu muna kowace da manzon Allah Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya ba su kama ba kama kowace da manzon Allah Allah ya musu jagoranci da al'umma dan Allah sallallahu alaihi wasallam jagoran mu mai martaba Allah ya kara musu jagoranci Allah ya kara musu jagoranci Allah ya sa hannunsa kan dukkanin abin da zai zama to alheri da shi gaba ga mutanen garin dukkanin abin da zai zama to damuwa da tashin hankali a kan mutanen garin Allah ya ɗauki hannunsa da ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsawaniya da mu dare da rana Allah ya bi shi albarka Allah ya amfana zuriya wa da ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a cikin Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin Allah ya kare mu da lafiya ɗan uwanmu da suke bar mu ta zuka kawalan domin sauraron karatu Allah ya yarda da su gida lafiya Allah ya yarda da su gida lafiya zuciyar Allah ya ƙarfi na musu albarka da wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatar sana da yadi duniya da lahira Allah ya biya Allah ya gura fuskar wata umman وقنا شر ما أهمنا وغمنا ولا إيمان كان والكتاب والسنة توفر وأنت راض عنا يا كريم واغفر الله لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين